عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da buwa ce wasu rayuwar mu ta iso wannan rana ta asabat yau ashirin ga watan rajab shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin ikon Allah muna ƙara gabatowa muna kusatowa zuwa ga Ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya riskar da mu wannan wata mai albarka ya ba mu ikon azumtarsa da yin ayyukan da zai yarda da mu a ciki mun sake haɗuwa wannan majalisi darasin da muke yi a rana irin ta yawanci wannan littafi na alwajiz fi fiqh sunnah wal kitab al aziz na ad-doktor Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ya wannan muwafaqa muna cikin kitabul aimani wa nuzur ana rubutu akan abin da ya shafi rantsuwa mun ji hukuncin ta a shari'a mun ji kuma kashe-kashenta ma'ana nau'o'inta nau'i nau'uka guda uku aka ambata mana akwai lagawul yamin akwai al-yaminul ghamus sannan akwai al-yaminul munaqida duka kowace wajen hukuncinta haka ne ko? gabar da za mu tashi shi ne maganar aimani alal niyya tunda mun ji cewa rantsuwa tana kulluwa ne da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ko da siffofinsa to akwai wani bayani cewa shi ita rantsuwa ana gina ta ne a kayan niyya ma'ana tana kulluwa ne ta zamanto tabbatacce ta kullu a bisa niyyar da aka kudurta ƙa'ida ce dama cikin addini dangane da halifin da aka shimfiɗa da shi halifin umar ibn khattab wanda ya ce sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu binniyat su ayyuka ana gina su ne a kayan nufinsu muhallin niyya kuma shine zuciya ma'ana ƙudurin da mutum ya gina aikinsa a kai to shi ne yake yin tasiri a kan aiki to bisa wannan hadithi wanda yake da hukunci na umumi don haka ma ne ce faman halafa ala shay'in wa marwa bi ghairihi fal ibratu bi niyyatihi la bi lafzi don haka kenan duk wanda ya rantsa akan wani abu wa marwa bi ghairihi sai kuma ya koye shi da wadansa fal'ibaratu abinda ake la'akari da shi da niyyatihi da abinda ya kudurta a zuciyarsa ne labi lafihi ba wanda lafazin nasa ba wato inda mutum kudurinsa a cikin zuciya ya rantsai akan wani abu ne daban amma lafazinsa kuma sai ya yi rantsuwa akan wani abu da ba to kudirin nasa na zuciya shi ne abin da ke amfani a ko'ina wannan ƙa'idar take yin aiki ba a ko'ina take aiki ba za mu ji bayani don gudun kada mutane su samu matoga su dinga yin rantsuwa ta yaudara a kan kariya za mu ji ƙarin bayani akan yadda wannan ƙa'idar take a ina ne take amfani a ina ne kuma za ta yi amfani ba mun fahimta don haka ka'idar ba wai an sake wa mutum ita sakaka a ko'ina zai iya yin amfani da ita ba amma dai musan cewa innamal ahbabu bin niyyat ga hadithi an suwaid bin hanzala qala akhrajna نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يهلكوا فحلمت أنا أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال صدقت المسلم أخو المسلم wannan hadithi an samu shi daga suwaid dan hanzala ya ce mun fita nuriku rasulallah sallallahu alaihi wasallam muna nufin yin hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san lokacin in zaka fita tare mutane yake ko kuma idan kun ma tsira daga kuren shawa to in kun zo za ku ratsa ta wata karkara wanda watakila akwai wani wanda kuke gaba da shi ko kabilar ku take gaba da shi sai su talaka su cutar da kai to don haka suwaid ibn hanzala yace mun fita tare da wa'il ibn hujjar sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana da riwayoyi daga annabi fa akhadahu aduwwul lahu wasu makiyansa sai suka kama shi suka ganshi suna so su wahalar da shi suna so su kashe shi ko kuma su aibata shi su sauran mutanen da suke tare da su su kuma ba su da wani abu tsakaninsu da waɗannan mutanen da suka kama shi wahid ibn hujjar to don haka nan ya ce fataharwajen nasu an yi halifu mutane sai suka ji nauyin su yi rantsuwa cewa ɗan uwanmu ne wato suka ce kar ku taɓa wannan mutum ɗan uwanmu ne ku kyale shi ai tare da shi muke matsalan kamar su ce ai a ƙabilar mu suke ana sa ana tafi da ni tun da su ba wani abu tare da su ba wani abu da ya haɗa su da wadancan mutane kun gane watakila ma akwai zaman lafiya tsakaninsu da wadancan mutane amma shi wa'il sai kama amma idan suka ce wa'il ai tare da shi muke shi ma tare muke da shi ma'ana kamar su yi tauriya su ce ai ɗan ƙabilar mu ne shi ne idan suka ce tare muke da shi ba sai sun bayyace ba na faɗa mana hakan ne saboda na ga kamar kowa ku gane da yake nufi ba amma ba wai wannan lafazin suka faɗa ba suka ce tare muke da shi to za su buƙaci akan kulansi kulansi cewa ɗan uwan ku ne in suka ce ɗan uwan mu ne ka ga yana ɗaukar ma'ana da yawa wataƙila za ci a wannan kar ku taɓa shi ai ɗan uwan mu ne wannan ɗan uwan ku ne wancan za su fahimci ana nufin cewa ai dan kabilar ku ne ko haka za su fahimta tunda su yan uwantaka kawai kabilanci ne shi ne yan uwantaka na saba ita ce yan uwantaka su a wajen su a jahiliya to su kuma wannan ya suka ce dan uwan mu ne za su ce to ku rantse ku rantse cewa dan uwan ku ne sauran da sai suka ji sai suka ji nauyin su rantse sun ce dan uwan su ne kaga suna gudun karba kuma su yi laifi akan sun faɗi maganar da ba haka ba to don haka shi suwai ibn hanzala ya ce fatahar wajen nasu an yi halibu mutane suka ji nauyi akan cewa kasi rantsuwa suka ji nauyin yin rantsuwa suna ga kamar za su rantsa ne akan abin da ba daidai ba fa halabtu ana ni ku sai na rantsa ya annahu akan ce wallahi dan uwana ne kaga wadancan za su fahimci kabilar su daya to ai ko kabilar su ba wani abu tsakanin mu da su ko da ku wannan ya mana wani abu wataƙila su ma sun taɓa mana alfarma gara mu kyale ɗan uwan nasu ko da a ce ya mana wani abu ai ana cin albarkar wani to sai zai kyale shi fa khalla sabila hu shi suka kyale shi fa ataina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu sai na bawa annabi labari annal qauma cewa sauran mutanen da muke tare da su ta harwaju an yahliku sun ji nauyin siransi cewa wa'il ibn hujr dan uwansu wa halaftu ana amma ni ko sai ne rantsuwa annahu akhi cewa dan uwana ne fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa sadaqata ai ka bada gaskiya al muslimu aqul muslim ai musulmi dan uwan musulmi ne wannan hadisi ne da ce ibn majah abu dawud sai ruwaito shi to kaga wannan hadisi yushiru ila al ma'arif akwai wani abu da ake shi al ma'arif ko in ba ku manta ba darasin mana adab al-mufrad ai akwai hadisin da aka tattauna kan al-mu'arid abin da yake nufi at-tawriya at-ta'rif kenan wato yin magana mai mai jirwayi yanzu da yace dan uwana ne me yake daukan ma'ana su a wajen wadancan kabilar su daya amma shi kuma yana nufin me dan uwansa yana musulmi kuma sai rantsuwa a kai to yanzu rantsuwar da yayi ya rantsa ya ce wallahi dan uwana ne ya ba su labari to kai tsaye su sai sa oh ai ba mu sani ba sai su kyale shi shi kuma manufarsa dan uwansa ne a addini kun ga yanzu ya rantsuwa sabanin abin da ya bayyana musu haka ne ko to na san kuma shi ne daidai shi annabi bai ce ya rantsa ya kan karya ba sai ya ce sadaka ta yi gaskiya kan ta ta kenan ashe an jaza irin wannan rantsuwa da za a kawo ta ala sabilin ta'arif ko al-ma'arib wato tauriya ke mun fahimta annabi ibrahim alayhi salam lokacin da ya zo da matarsa sarki da ya tare su a ƙasar masar ya ga matar annabi ibrahim kyakkyawar mata su kuma sarakuna a lokacin kwace suke yi sai ce mai tsakaninka da wannan matar sai allah ba wa annabi ibrahim basira sai ce ‘yar uwata ne in ya ce masa miji matata ne kashe shi zai idan zalunci da suke yake kashe shi zai don ya mallake ta amma da ya ce ‘yar uwata ne shi kenan sai ya kyale shi ya ɗauke shi a matsayin bako shi kuma ibrahim alaihi salam yana nufin ‘yar uwata ne fiddi mun gane ko to kaga shi ma yanzu tauriya ya musu ya masa tauriya ne to kaga wannan hadisi rantsuwa ne yayi yace ni kuma na rantsi wa halaftu ana ni ko na rantsi annahu cewa shi akhi dan uwana ne annabi yace sadaqata almuslimu akhul muslim ai cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fil ma'aridi lamanduhatun anil kadhib lalle a cikin irin wannan wato ma'ari irin wannan jirwayen magana ana ba wa mutum mafaka yana samun fage yadda zai kubuta daga yin karya ya faɗi magana wanda za a ganta da wata ma'ana domin a tabbatar da gababin da ake nufi amma kuma hakikatan ba karya ya faɗa ba indizu da ya ce inna hu aki ai lalle dan uwana ne shikenan yana nufi dan uwana ne a musulunci su kuma sun fahimci akasin haka kuma ya kubutar da dan uwansa to ma yace wa inna ma tu'tabaru niyyatul halifi idza lam yustahlaf amma mu fahimta a irin wannan waje da za a ce rantsuwar mutum tana ginuwa ne akan niyyarsa ana la'akari ne kawai da niyyar wanda ya rantse idza lam yustahlaf idan ba an nemi ya rantsa ba idan rantsar da shi aka yi to a wannan yanayi in ya faɗa abin da ya rantsuwa a kayansa yana ginuwa ne a kan manufar da wanda ya buƙaci ya rantsuwa da yi ko an gane magana an fahimta ku da kyau ba ku bani hankali ba ne ruwa kuke nema shi ya saka hankali ku bani wannan rabar ruwan da kuke yana kaɗa hankali to za a shauraren yadda ya kamata mun fahimci bayanan da aka yi na baya ko? to to ma da ya ce wa inna ma ta'utabaru niyyatul halifi ko ya koma kan littafinsa wa inna ma ta'utabaru niyyatul halifi idan lam yustahlam ana la'akari ne kawai da niyyar wanda ya rantse din a ce rantsuwarsa ta ginu ne akan manufarsa idan lam yustahlaf in ba neman ya rantse aka yi ba fa idan tuhlifa idan ku an nemi ya rantse ne fal yaminu ala niyyatil mustahlifi to yanzu rantsuwarsa tana ginuwa ne akan manufar wanda shi ya nemi ya rantsa yanzu an gane magana misali su waɗannan sun kama shi suwai ibn hanzala hadisin abinda doron hadisin ya nuna sun kama wato abin nan wa'il ibn hujjar sauran mutane sun ji nauyin siran tsuwar cewar ɗan uwansu ne amma shi dan yana so a yadda sai ya ce wallahi dan uwansa ne matsala duk da ba wannan sigar aka faɗa ba amma dai ya ce wato wahalattu ana za mu iya kaddara ai da sunan Allah ya rantsa ko mafi girman rantsuwa kuma shine wallahi billahi tallahi to misali kamar ya ce wallahi dan uwana ne wallahi innahu la akhi kage yanzu ba ne ma ba su suka bujiro masa suka ce sai ya rantsa shine ya bujiro dan yana so su gamsu sai musu rantsuwa to a nan ne rantsuwa take yin tasiri a kayan niyyar wanda ya rantsu amma idan wani ne ya buƙaci ya rantsuwa misali ya faɗi magana sai ba amince da ita ba ko ya ba da shaida ba a yarda da ita ba ko abin da ya kama da irin wannan sai ba a yarda da shi ba aka ce a a mu ba mu yarda ba to mu ba mu yarda nan ba da suka faɗa suna nufin cewa kenan magana sa ba su gaskata ta ba shi kuma sai ce wallahi to yanzu bai faɗi wallahi ba sai dan yana son zai gamsar da su to kaga tamkar su ne suka nemi ya rantse ke ballantana kuma in sun fito karara sun ce mu gaskiya ba mu yarda ba sai dai in ka rantse sai ya ce wallahi dan uwana ne alhali kuma dan uwan nasa ba ko kuma dan uwan nasa ne na addini amma su abin da suke so ya rantse a kai dan uwansa ne na jini sai ya ce wallahi dan uwana ne yana nufin wai dan uwansa na addini to a nan so ba ce amfani a kansa ba ta yi amfani ne ga manufarsu yanzu mun gane bayan ta gidu ne yanzu akan manufar wanda ya nemi ransa don kada wani mutane su samu mato gane su dinga yin rantsuwa ce a ai inna matsa a malamin biya eh al-yaminu ala ala ala niyatul mustahlifi a وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يستحلف فإذا استحلف فاليمين على نية المستحلف أن أبي هريرة حديث يزول أبو هريرة قال يكي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سيراد من الله ستبت أبريش ياتي إنما اليمين على نية المستحلف أي إترانسوا تنا جنواني akan manufar wanda ya nemi a yi rantsuwa kaga doron hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce ibnu majah ya rawaito shi imam muslim shi ma yana da riwaya amma banda innama shi ta sa riwaya al-yaminu ala niyyatil mustahlifi hadisi ne wanda yake ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita rantsuwa tana ginuwa ne akan manufar wanda ya nemi alhasa to don haka kaga a nan wajen mutum ba zai ce yayi tauriya ba ko tauriya ba za ta masa amfani ba amma shi ne tsirran tsuwarsa a inda ba bidansa aka yi akan yaransa ba ma'ana ba inda aka karyata shi yana son lalle ya tabbatar da maganarsa ce mata ta'kidi sai mata ta'kidi da rantsuwa kuma sai ya tauriya to a nan ne za ta iya yin amfani a gare shi sai ta zama to ta kullu ne kawai akan manufarsa amma ba ta kullu a kayan manufar da ya koye din ma'ana ta ko kullu ne akan manufar da ya koyi amma ba ta ba ta kullu akan manufar da ya bayyana din ba wa an muharrir wani hadisi daga Abu Hurairah ta kala yake cewa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuka to kaga wani karin bayani kuma ai rantsuwarka tana kulluwa ne akan abin da ɗan uwanka ya gaskanta ka kanta shi yasa kan wannan wancan kwada ce mutumin da ya bar magana sai ba yadda da magana sa yanzu sai rantsi rantsuwar da ya yana neman a yi mai yana so a yadda da shi sai kuma da ya rantse sai aka yadda da shi to yanzu ko da ya rantse a bisa tauriya ya ce yana da wata manufa daban a zuci amma abin da ya bayyana har dan uwan nasa ya yadda da shi akan haka to akan wannan din da ya rantsuwar take ba abin da ya kore a zuciyar kansa ba kaga yanzu an toke mutum kada ya kuskure ya rantsuwa kan kariya kenan ko in har wani ya ƙi yadda da maganar ka a kai tsaye ba bukatar rantsuwa rantsuwa ana yin ta ne a lokacin da kake so ka karfafa magana ana yin ta don ta'akidi tana zuwa matsayin salon magana ne ta'akidin ta'akidul kalami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi rantsuwa ba tare da aka ce rantsuwa ba wa huwa sadiqul masduq amma yana yi ne saboda ta'akidi na magana mutane su magana ta karfafa to amma lokacin da misali wani bai amince da abin da mutum ya faɗa ba ko kuma yana shakka ko abin da ya kama da haka sai kuma mutum ya bujiro da rantsuwa domin ya gamsar da shi to yanzu rantsuwar ta gino ne akan abin da dan ya gamsar da dan uwan nasa akai in ma ya koye wata manufa a zuci to a nan wajen ba ta yi tasiri da mun gane wannan batun Allah shi zai yi gaba ta gaba ce lahin zama an nisiyani a wani kaza lokacin da mutum ya rantse ba zai aikata wani abu ba har sai lokaci kaza misali ko ya rantse akan zai aikata wani abu kafin lokaci kaza misali kuma sai wannan iyakar da ya sanya sai ta riga ta wuce bai aikata ɗin ba ko kuma kafin lokacin ya cika sai ya aikata abin da da ya ce ba zai aikata ba ko kuma ya bata ma itlaqan kawai ya bata haka na abu dai yace ai shi kan ba zai ƙara aikata kaza ba kuma sai ya aikata to kaga irin waɗannan akasi ma'ana abinda ake nufi da hinfi shine mutum ya aikata sabanin abin da ya rantsa a kansa to shine aka ce la hinsa ma'an nisyani al khata duk lokacin da hinfi ya samu mutum ma'ana ya aikata abin da ya rantsa ya yi akasin abin da ya rantse a kan nasa in ma aikatawa ko kin aikatawa sai ya akasinsa a bisa mantuwa ko kuma a bisa kuskure to ana wajen ba za a ce ya yi ba wato kafara ba ta kansa kafara tana kan mutum ne a lokacin da ya yi a kayan abin da ya rantse bisansa misali ya ce wallahi ba zai ƙara aikata kaza ba kuma sai aka same shi yana aikatawa to zai yi yin wallahi kafin lokaci kaza zai kawo yanzu matsalan akwai kuskuren da mutane suke yawan yi sai ka ga in suna so a yadda da su misali kama a ce wani kaya ne aka ce ya ce lokaci kaza zai kawo kuma sai bai kawo aka ce kayan nan ba ba za ka kawo ka ga baka kawo mu ba kuma ya ce ba wallahi zan kawo maka ni ba ban amince ya ce wallahi a yau din nan zan kawo maka sai faɗa haka to yanzu ya kulla magana dole sai kawo ta Allah kuma sai yau ta wuce gobe ta yi daga gobe ta yi mashi kenan yanzu ya yi yanzu kafara tana kansa don ya yi rantsuwa mun fahimta to amma a lokacin da himfi ya samu mutum a bisa kuskure ko kuma ya same shi a bisa mantuwa to a nan wajen ba a kama shi idan tsuwa ya ce ba zai kama shan koko ba siga ba misali sai yunwa kuma sai ta dame shi kawai sai manta saboda tsananin yunwa sai kwamfani kokon sai dai kwamfana sai tuno shi ba a ce ya shi ba siga ba to nan babu komai a kansa a yan gane wannan fitaccen komai to nan wajen ba komai a kansa mantuwa ya manta ne sai aka san abin da ya rantsa a kansa ko kuma yin shi bisa kuskure to ma ne yace man hadafa Allah ya fa'ala shay'an wannan mas'ala ce khilafiyya tsakanin malamai akwai wanda malaman da suka faɗi aka san haka amma dai wannan shine magana karfafaffa saboda dalilin da ya umumi wanda Allah da manzansa ya faɗa ba ne yace man halafa ala Allah ya fa'ala shay'an duk wanda ya rantse akan ba zai aikata wani abu ba fa fa'alahu sai kuma ya aikata nasiyan amma bisa mantuwa au khata'an ko bisa kuskure fa innahu la yahnasu to wannan shi babu yansi a kansa da kauli ta'ala saboda Allah madaukaki akan waɗannan mas'aloli guda biyu al-khata'u wan nisyan ya yi umumi baki ɗaya ba a yi kaidi a kan wani waje ba inda Allah ta'ala ya kimsa ma muminai su yi addu'a kuma cikin addu'ar da suka yi kamar yadda ya zo ƙarshen surutun bakara sun ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah muna roƙonka kar ka kama mu da laifi in nasina in muka yi mantuwa aw akhtana ko kuma muka yi kuskure har zuwa ƙarshen addu'o'in da suka yi wafin hadithi kuma ya zo a cikin hadithi da ya inganta wanda muslim ya kawo annallaha qala annabi ya ce yayin da suke waɗannan addu'o'i har ƙarshe na ƙarshen suratul baqara sai Allah subhanahu wata'ala ya ce na'am Allah ya ce ya aminta ya ba su abin da suka roƙa to kaga ashe Allah madaukaki ya dauke mu al'umma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce rufi'at an ummati al-qada'u wan nisyanu wa mastakru alayhi an dauke mu al'umma ta mantuwa kuskure da mantuwa da kuma abinda aka tilasta su a kai abin da ya shafi haƙƙin Allah ne ake dauke wa mutum amma abin da ya shafi haƙƙin wani shi nan mantuwa ba ta amfani kuskure ba ya amfani mun gani abin da ya shafa haƙƙin mana haƙƙin allah ne yake amfani shi ya saka idan mutum ya kisan kai bisa kuskure sai aka ce akwai niyya ko wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'mina illa khata'an sai aka ce man qatala mu'minan khata'an fatahrir raqaba to kaga na wajen shi an yi istithnaqi daga wancan umumi mutum a bisa kuskure sai ya lalata dukiyar wani ya zo shi kawai sai ya rushe masa kayayyakinsa to akwai bamani a kansa bisa kuskure ko kuma ya manta sai ya ɓadda kudin ya tsammata nasa amma shi ajiyar kudi yana aljihunsa shi kawai sai jini ce ba ne aka ce na kai ce kai wallahi mantawa ne ni na shafa na ji kudi a aljihuna na rasa rai ta ina ya zo har na je na yi ce ba ne to nan ba kai mamaki a kansa eh ba zai ce rubiyat an ummati al-qada'u wa nisyanu ba eh to amma haƙƙin Allah subhanahu wataala an dauke wa mutum shi ya saka idan mutum yana yana azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya fa akala aw shariba من نسيه فأكل وشرب في رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم duk wanda ya manta yana azumi sai ya ci ko ya sha to ya cika azuminsa Allah ne ya ci shi shi shayar da shi ko Imam Malik ibn Anas a mabhabinsa da wanda suka tafi a kayan wannan fahimta da suka ce akwai ranko a kansa ba nassi ne kararraki a rama ba sun imam malik ya yi musaddar littariha kuma ya yi dogaro dangane da hukuncin da rawin hadisi shi ma yi abu hurairata ya faɗa a rawaito aka wata rana abu hurairata ya faɗi wannan hadisin da ya faɗa hadisin sai wani ya zo ai wani ya zo ya same shi ya ce ya abawarta na manta na ci na sha ai na manta na na ci abinci a ramadana sai karanta masa hadisin annabi ya ce babu komai wata rana ma sai sake dawowa ya ce ya yi mantuwa sai sake karanta ma hadithin ya ce babu kome wata rana karo na uku ya sake dawowa ya ce na manta sai abubuwan ta ya ce kai baka da aiki sai mantuwa to kaga shi ma hadithi ne irin waɗannan na imamu malik ya yi amfani da su sai ce kenan wanda ya rawaito hadithin shi ma ya sa shakka a aikin da wani ya yi to shi kuma dama ya fi usul fiqhin sai yana da ka'idarsa saddu fari'a to a ƙarƙashin saddu fari'a ne ya ce ya to mutum ya ra'a in an bar mutum sakaka to sai ya ta sakaci to amma zahiran abinda shari'a ta nuna babu ramuwa a kan mutum in da hakikanin mantuwan ne babu ramuwa a kansa insha Allah wallahu a'lam to wata gaba ya ce al-istithna'u fil yamin istithna'i kenan yanzu ashe mun ji bayan an ambaci ita rantsuwa da kuma yadda rantsuwar da take kulluwa a nau'i guda uku guda biyu su kulluwa ɗaya ita shirbuci ce ba a kome ma a kanta amma dai ana cewa kada mutum ya dinga yi nau'i na biyu kuma ita zunubi ce mai yawa ma a kanta sai mutum ya tuba ya kyautata nau'i na uku ita ce wanda rantsuwa ta kullu in bai yi ba ya kiyaye abin da ya rantsa a kansa ba kome a kansa amma idan himti ya same shi yayi akasin abin da ya rantsa a kansa to wannan ne ake bin sa bashin kafara to kuma sai aka bayyana mana cewa ita kanta rantsuwa tana kulluwa ne a bisa nufin shi wanda ya rantsuwa a wani lokaci a wasu lokuta kuma yana kulluwa a nufin wanda ya rantse ya gamsar da shi shine bayanin da muka yi a baya kuma yanzu an nuna mana akasawa akan rangwanta mutum in ya zo ta siga guda biyu ta mantuwa ko kuma ta me? ta mantuwa ko ta me? ko ta kuskure ya ruwa to gaba na uku shine al-iskit na kufil yamin wato mutum ya yi rantsuwa kuma sai ya yi togiya togiya shine mutum ya ce insha Allah shine istithna wa man halafa duk wanda ya rantse faƙada sai ce in sha Allah faƙadistat na ta wannan fiya samu toga wadan hinsa alai shi kan ba ko ya akasa babu hindi a kansa wani ya tambaya kwanan bayan ya ce masa za a zo kai ko an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga abu hurairata Allah ya yarda shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala sulaiman ibn dawud nabiyullahi annabi suleiman dan dawuda annabin allah shi ne ya ce la'atufannan lailata ala saba'ina ra'atan a daren nan zan kewaya mata saba'in kun san suna da mata da yawa su tsakanin mata na aure da kuyangai an ce yana da mata ɗari ne shi a musulmi to yace la akufanna al-laylata ala 70 imra'atan a wannan dara yace zai kewaye mata 70 ka san annabawa ba kaman kai suke ba mata 70 a dare daya kulluhunna ya'ti bi gulamin yuqatilu fi sabilillah shi kowannan su kuma ta dauki ciki ta haifi ɗa wanda zai zamanto jarumin da za a yi yaƙi na jihadi tare da shi annabi suleiman yana da ƙaunar jihadi a rayuwarsa ya yi ta jihadi ya fantsa macen ya fantsa macen rundunoninsa kala-kala wa hushira da suleimanu junuduhu min aljinni wal insi wal tayr fa hum yuzawun akwai rundunarsa ta aljanu akwai rundunar tsuntsaye akwai rundunar dabbobi akwai rundunar mutane rundunoni yake da su kala-kala ya nausa can jihadi ya nausa can jihadi to sai samu shauƙin ya samu wasu daga cikin zuriyarsa da za a dinga amfani da su wajen jihadi su zama to zaratan sojoji shi ne sai wannan alwashi ne wannan rantsuwa ai da ya ce la'atufan nan laila lamun na lamu kasmi wato wallahi a wannan daren sai na kewaye mata a saba'in cikin matansa kullum da ya ce bi gulabe kuma kowannen su ta zo ta daɗa yukaci da bisa lillahi da zai yaƙi don ɗaukaka addinin Allah faƙala da musa yi ko abin malaku wanda ke tare da shi lokacin da ya rantsuwa ko kuma mala'ika sai ya ce masa kul insha Allah ka ce insha Allah falam yakun annabi suleiman bai ce insha Allah ba wa nasiya sai manta eh wa nasiya sai ya manta kaga sun sun yi haka sai dai mantuwa ko Allah baya kama wa mantuwa annabi adam alayhi salam ai fa nasiya wa lam najid lahu asma shi ma manta wani sai ba same shi da jajircewa tsayin daga saboda mantuwa to falam yaqul sai bai faɗi insha Allah ba wa nasiya sai ya manta falam ya'ti wahidatun min nisa'ihi babu ɗaya daga cikin matan nasa ya ta ɗauki cikin ta haihu illa wahidatun sai guda ɗaya tak ja'at bi shakki gulabi ita ma sai ta yi ƙwari wasu suka ce ta zo da ɗa ne wanda yake da deformity ma'ana wanda yake da nakasa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya bada wannan labarin tsira da minci su tabbata a gare shi sai ya ce walau ƙala inda annabi suleiman a lokacin da ya faɗa ya ce insha Allah lam yahna da hinki bai same shi ba to a dalilin wannan rashin insha Allah da ya faɗa kuma sai abin da yake fatar sai bai fi samu ba ya kuma rantsa ya kansa a yayi shi da bisa salama addu'a amma sai kawo shi a salama da wannan shi saka kafara samani fatakfika mashan bisuki wal a'naq sai nan da aka ba da labari sai sanya da wakansa kuma yi da sassa da su waɗansu malaman tafsiri sun faɗa sabanin haka akan shagaltar da shi suka yi da waka saboda ya je na supervisor ɗinsu ba jami'in muke san ambatawa ba nan dai muna san nuna inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince cewa wato inda ya ce insha Allah da hinfi bai same shi ba wa kana darakan lahu fi hajatihi eh kuma sai ya kasance wannan abun ya zamanto masa shinge daga bukatarsa bukatarsa ba ta samu biya ba وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حديث حديث لك عبد الله بن عمر الله تعالى مصير داتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي من حلف واستثنى wanda ya rantsuwa sai ya istithna'i in sha'a raja'a in ya ga dama ya fasa abin da ya rantse ne wa in wato ya dawo daga rantsuwar tasa wa in sha'a in ya ga dama kuma taraka ya bar abin da ya rantse akan nasa ghaira halifin ba tare da ma ya kai yindi ba to kaga nan da aka ce in sha'a raja'a wa in sha'a taraka ghaira halifin ko kuma can gaba inda aka ce in sha Allah walau qala in sha Allah lam yahna inda ya ce in sha Allah to kuda indi bai same shi ba shine malamai suka ce wannan akwai dalili kamar yadda ash-shawkani yake faɗa cikin nailul awda yace dalilun ala anna taqyida bi mashi'ati llahi mani'un min inqadi al-yamini au ya hulun in iqaduha wato wannan sai zama to dalili ne cewa ashe idan mutum ya yi rantsuwa sai ya ce insha Allah to wannan ya nuna ma rantsuwar ta samu da kulluwa ko kuma in ma an ce rantsuwar ta ta kullu to insha Allah da ya manna a jiki to sai ta warware kullun da ya da haka duk wanda ya ce zai aikata kaza ya rantsuwa ya ce zai aikata kaza insha Allah wallahi zai kawo insha Allah to zai rantsuwa sau bai kullu ba ya yi ta'akidin magana ne kawai amma bai kullu rantsuwa ba da haka kar wani ya zo shi ya ce muku wallahi ya abin na insha Allah to kasancewa da bai kullu rantsuwa ba saboda ya sanya matoba shi ne istitnai in har ma da ya ce wallahi zai yi kaza a lokacin rantsuwarsa ta ta kullu yana cewa insha Allah to ziya wa saboda ya jingina mu zuwa ga mashi'atul ubangiji amma fa akwai malaman wannan magana ne wanda dukkan malamai sun tafi akan sa imam malik ibn anas imam al-auza'i imam shafi'i da jamhur su sun tafi a kayan cewa dole rantsuwa idan za ta yi wa mutum amfani da istifna'i sai in an haɗa su tare labudda an yakuna muttasilan bil yamin ba makawa wato da mutum zai ce wallahi wallahi yau zai kawo sai ya tsaya sai ce insha Allah to rantsuwarsa tana nan ta kudu istisna'in bata masa mutum ba dole sai ya hada su ya ce wallahi yau din nan zai kawo insha Allah to anan ne yake da mutum mun gani duk da waɗansu malamai hatta cikin sahabbai abdullahi ibn abbas cewa ce shi istithna'in ma ila al-abad wasu malamai kuma suka ce a'a kafin ya tashi a inda yayi istithna'i yayi rantsuwa kuma kafin ya tashi sai ya tuno sai ya istithna'i wasu suka ce kwana biyu uku wasu suka ce har wata guda ma in ka tuno istithna'i yayi to amma abin da malamai suka ambata suka ce in har hakan haka ne kenan sai ya zama to babu bukatan matan babu bukatan matan fara saboda kowa zai iya yin rantsuwa kamar yanzu Abdullahi ibn Abbas da yace abadan ya kawo ta ayyul abada zaka yi istithna'i ta amfani kenan duk duk lokacin da ka tana zaka yi istithna'i kafara ba ta da amfani ko mun fahimci bayan don haka wancan magana fahimta wanda Imam Malik da Auza'i da Imam Shafi'i da Jumhur suka tafi ita ce magana wacce ta muka akan cewa dole istisna'in sai zama to muttasilan bil yamin kada a raba tsakanin su a yi su tare ko ba tare da numfasa ba ko tsayawa kai ta numfasa sai suka ce sai dai ɗari ma'ana sakatatu tanaffusi shaƙewa mutum yayi numfashinsa sai ya tsaya don ya numfashi kasa ko irin maka yana cikin yin magana yana magana sai hana da rantsuwa kuma kafin ya ce insha Allah sai dan sai ya yi numfashi sai ya ce insha Allah to idan irin wannan ne ita mata ne amma idan dama maganar yake yi kuma sai ya tsaya ba irin wannan ne gujiro ko tari yana cikin yi sai tari ko kuma kafin ya ce insha Allah sai atishawa ta zo masa to duk irin wannan wani abu ne tarihi yana kammalawa ya biye da shi to wannan babu babu laifi istifna'in sai ya tabbata almuhim dai mu fahimci cewa istisna'i baya amfani har sai lokacin da mutum ya haɗa shi tare da rantsuwa waje guda ya faɗa ya da ya rantsa yakin sai ya haɗa da istisna'i to a nan wajen da istisna'i yake masa amfani in yi magana shi amma lokacin da bidarsa aka yi ya rantsuwa ai mun ji hukuncin ta bayan al-yaminu ala niyyatil mustahlif rantsuwa tana kasancewa ne a nufin wanda ya nema da rantsuwa haka ne shaida aka nemi mutum matsala yanzu shi ba da shaida sai aka ce rantsuwa a kayan shaida ka tabbata kudin nan wane ya kai shi kuma ya san wane da kai ba ma yana so ku fitar da shi sai ce e za ka rantse sai ce wallahi tallahi wallahi tallahi wane ya kai kudin da insha Allah yi ba da wai saboda ya ji karatu ko? eh wallahi tallahi insha Allah wane ya kai kudin nan shi wani yana so ya samu turga to yanzu wannan suka neme rantsuwa akan niyyar su baya aiki yanzu rantsuwa ta kullu insha Allah wanzu ba ta amfani ba ta zama insha Allah shehu jaha Allah ya dace da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda kamar yadda Abu Dawuda ya rawaito ya ce wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la aghazwanna quraishan insha Allah wallahi la aghazwanna quraishan insha Allah wallahi la aghzuwanna quraisha thumma sakata thumma qala insha Allah sannan Abdullahi ibn Abbas kuma sai yace thumma lam yaghzib sannan kuma sai annabi bai yake su yace wallahi zan yake quraishawa insha Allah wallahi sai na yake quraishawa insha Allah wallahi sai na yabi qurayshawa insha Allah kaga idan shi kuma Abdullahi dan Abbas ya ce kuma a wannan rantsuwar da yayin bai yake su ba hadithi na Sheikh Nasir da Albani ya inganta shi cikin sahih Abi Dawud Abu Dawud da ya rubuto shi kuma ka karkashin sa malamai sun yi bayanai na wannan can kaida kamar Khattabi rahimahullah ya yi magana cikin ma'alimin suna duk sun yi maganganu dangane da wancan abin da su imam malik da auzani suka tafi a kayansa cewa idan ta zama tasila to ta amfanar da mutum kuma kenan idan har mutum ya yi rantsuwa akan zai aikata wani abu ya haɗa shi tare da insha Allah ba tare da raba tsakani ba to ko bai aikata abin bai yanzu babu kafara a kansa mun fahimta amma kada mutum ya amfani da wannan wai don ya samu matoga da yin yaudara Allah ya ce wala ta ji alullaha wardatan da aimaniku an tabaru wa tattaku wa tusbihu bainan nas gaba na gaba yace man halafa ala yamini fara'a ghayraha khayran minha wanda ya rantsuwa kuma sai ya ga akasin abin da ya rantse din shine ku zamantowa alheri to ya za a misali ya ce ai shi da wani wallahi ba shi ba wani matsala sai ga kuma ai ci gaba da mu'amala da wani shi ba alheri ko kuma ya ce wallahi ba zai ƙara taimakon wane ba kaji yanzu ya hana maka sanya aikin alheri to sai ga kuma ya yi aikin alherin shi ya fi to shi kenan sai toge ce a ya rantse ya riga ya rantse da Allah tun da ya rantse da Allah kuma ai shi kenan zance ya kare a to irin haka idan ya faru mutum ya yi rantsuwa akan wani abu kuma sai ya ga akasinsa shi ne alheri matarsa ya saka aka ce ya maida ta sai rantse wallahi ba zai maida ta kuma da yace shi ya zauna sai ya ga cewa ya mutu da ita kaga wancan nan gara maida ta shine rubun asarinsa to kaga yanzu sai ya je maida ta ko to ya zai da rantsuwar tasa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Abu Hurairah ya rawaito qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man halafa ala yaminin duk wanda ya wata rantsuwa fara'a ghayraha khayran min ha sai yaga akasinta kuma shine yafi alheri falyati alladhi huwa khayr ya aikata abin da yafi alheri dan kullum musulunci yana shajja a musulmi abin da yafi shine alheri wal yukaffir an yamini yaje kafara a rantsuwar tasa kawai yaje kafara abin da yake fi alheri yaje aikata kada ce zai makalkale maran tsuwarsa shi tun da ya rantsa shi kenan a tun da wancan din shi ya fi alheri ya aikata alheri na ɗaya in ya aikata alherin yana da lada ko bashi in yanka fara rantsuwar tasa haka za a bar shi yana da lada aikotar allah ne kuma yanzu ya samu ya warware ne ya warware wannan takunkumin da ya wa kansa to na ka duk lokacin da mutum ya rantsa ya kayan wani abu ba matsala ba ne sai ga wancan ɗin kuma shi fa alkhairi a addininsa da rayuwarsa to kawai ya je aikata ya kafara wanne ne zai fara sai ya aikata abin ya kafara ko ba kafin ya kafara zai duk ruwaya ta zo da wannan siga da aka ce fara'a ghaira ha khairan minha nan aka ce falyati alladhi huwa khair wa yukaffir an yaminihi wata ruwaya ta ce falyukaffir an yaminihi wa liyati alladhi huwa khair wato an samu takadimi da ta'khir nan kafarar ce ta zo farko tukunna sai aikatawa nan aikatawa ne zo farko tukun sai kafara da haka duk wanda ya yi shi ke nan babu laifi a kansa amma dai abin da yake ta'allake da shi ya sani duk lokacin da ya hirfi a kayan wani abu ya akasa abin da da ya rantse a kayansa ya toge sai ya akasinsa akasinsa kuma ya faru to yanzu ya hirfi kenan kafara tana kansa kuma an hana mutum ya doge a kayan rantsuwa ma dama ya ga wannan rantsuwa ba ita ce alkhairi ba shine gabar ya ce an nahyu anil israri alal yamin an hana kada mutum ya doge akan rantsuwarsa matsawar ya ga wannan rantsuwar ba ita ce alheri ba qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wala taj'alu allaha rabbatan li aymanikum kada ku sanya Allah ya zamanto garkuwa wato ga rantsuwoyinku an tabaru don kuna so ku kubutar da kanku wa tattaku ko kuma an tabaru don gudun kada ku yi abin da Allah yake so da'a ke daga albir wa tattaku don gudun kada ku aikata abin da yake na takawa wa tuslihu bainan nas don gudun kada ku yi kyautata a tsakanin mutane sai ku sanya rantsuwa ta zama to kuma to kar ku aikata haka wallahu samiun alim Allah ne ji ne kuma Allah masani qala ibn abbas na abdullahi na abbas yake ambatawa la taj'alanna uqdatan li yaminika wato kada ka sanya wata garkuwa ga rantsuwar ka wata matoga Allah tasna alkhaira cewa ba za ka aikata alkhairi ba saboda kayan rantsuwa kar ka sa rantsuwa ta zama to maka mai hanawa wata matoga wata garkuwa da za ta hana ka isa zuwa ga alkhairi ولكن تفكير أن يمينك أبيت أكي بكانا جيكت الكفارة على صور الدكي وصي الخير كأيكة الخير duka biyu idan ka yi za ka ka samu insha Allah kuma sannan alheri ya ci gaba da wanzuwa cikin al'umma haka nan hadisi ya zo an abi hurairata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga abu hurairata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce la an yarja ahadukum bi yaminihi fi ahalihi a ce mutum ya jajirce eh alluju jajircewa akan yanzu mutum ya nutsa ya jajirce akan rantsuwarsa fi ahalihi dangane da iyalansa kaso ne yakan yi garaje iyalansa ya ce ba zai iya rantsuwa kan wani abu ya kusata suna ko sun ɗan yi sakaci da wani abu ko ce ne ko abinci nan da na abinci da ya kawo ya kare da wuri ko da abin da ya kamata sai rantsuwa wallahi ba zai kara kawowa ta na gidan nan saboda ya fusata masu gida ana yi ko yawwa ai kun kyauta da wata mutu gaskiya ya ce wallahi ba zai kara kawowa ka zanen nan saboda ya yi fushi kasan mata suna ɗan sakaci eh wani lokaci za su iya ɗan yin farna ilimin gida ya fusata shi kuma sai goge idan zuwa ya ce ba zai kara kaza ba ko kuma game da yara ya ce wallahi ba zai kara yi ma yaran nan kaza ba na wani abu na wata ƙawainiya to yin shi ya fi alheri ya ko to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzu ɗayan ku ya jajirce akan rantsuwarsa dangane da iyalansa ya ƙi musu abin da kuma yake wajibi a kansa shine ma'ana an samu da bu'in dallahi ya toge wai saboda ya yi rantsuwa kuma abin da ya rantse ba zai yin nan ba shi ne abin da aka ɗora masa na wajibi ya ce ba zai yi ba kuma to zunubin da zai samu a wajen Allah a kan wannan ɗin shi ne ya fi min an yi raɗiya kafara ta ku a kan ya ali ya bayar da kafararsa Allah ti farar Allah wanda Allah ya farlanta masa mun gane bayani wato yanzu mutum ya rantsa ya ce ba zai ƙara yi musu wani abu ba wanda kuma wajibinsa ne yi tun da shi aka ɗora ko alaman ta kilo ne ai haka hadithu ya ambata in ba kirman iyalanka ba ya ka ce alaman ta kilo ne gaba kuma ka bar mu ai haka ne mutum ya ƙi matarsa ɗawainiya ita kuma sai ta ce an fi alayya au ɗan ne ko dai kamar ɗawainiya ne ka ce ta ne ko kuma ka sake ni hadisi ne annabi ya faɗa ma'ana in har ba wannan ba to wancan in har mutum yanzu ya ce ba zai dinga kawowa ɗawainiya a iyalansa a matarsa ba ya gaji da ita ba zai dinga ba ta ciyarwa da shayarwa da kwataswa da waye da waye ba to sai sai sake ta shi ne ma'ana ƴaƴansa kuma da ba zai sake su waye ƴaƴansa kan ƴaƴansa ne to shi yasa sai aka faɗa ka ce ilaman takiluni ƴaƴansa in bai ce da zai ce to zuwa gaba kuma ka bar mu wa ka wakilta kuma ya dinga mana baba ai wajibin sa ne wato wani irin siga ce ta balaga annabi yana so ne wajibi ne mutum yayi mai iyalansa kawaiya Allah ya dora masa wa ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf to kaga dole ne da ƴaƴa da wanda aka suka haifa masa ƴaƴa da musu ɗawainiyarsu to mutum sai rantsuwa akan wata ɗawainiyar da aka wajabta masa to shi ne aka ce yin hakan ya doge akan a saboda mu'in da lahi ya fi zunubi a wajen ya fi zunubi a kansa mata ya fi samar masa zunubi a wajen Allah min an yi rahiyar kafarta wanda ce faruwar Allah akan ya je shi ai ya saba rantsuwar da yayi kuma ya kafara da Allah ya wajabta masa in yana ganin saba rantsuwa akwai zunubi to dogewa akan rantsuwar a irin wannan mawdu'in shi yafi zunubi kuma ya aikata kafara da Allah ta'ala ya wajabta masa shi kuma masa alkhairi ya aikata kuma abin da Allah ya dora masa na kulawa da iyalansa to dan kaga ba a so mutum ya yi rantsuwa sai ya doge a ce ha ai na riga an tsaranta ni kan ga manja gidan nan a ina riga na ransa to suna bukatar manja a yi dole ga musu wallahi sai an yi haƙuri ba da su ba eh baka isa ka rayuwa musu ko ka isa na'am ba ku ban ansa sosai ba na hango wani ma a can baya shi yanzu yake shirye-shirye tallama da sa'a lokaci yayi to sai mu tsaya abin da za a shirya ko kuma kafara ya rage kafara ce mai tsaron suwa ne ubangiji Allah ya dace da mu ran suwa ba a suwa kan da yinka a dinga kiyaye ba sai a inda ta zama dole an buƙace ta ko kuma ni ta'kidul kalam abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu kuma kiyaye wa muka bari mu sirri kuma Allah ya yi ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Allah ya sauke.